kowa da komai wanda ya shirya da mu zuwa ga musulunci ba mu kasance masu shiryawa ba sai da shiryar Allah tabaraka wa ta'ala muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya a bisa ni'ima ta musulunci kuma ta ishe mu ni'ima alhamdulillah muna gode masa akan dukkan wata ni'ima muna gode masa godiya mai yawa godiya mai albarka kamar yadda shi yake so kuma ya yadda ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne shi shi kadai bawan Allah ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kira mu zuwa ga hanya ta kwarai kuma ya nusantar da mu annabi ne madaukaki mai tsarki mai matsayi makusancin Allah tabaraka ta'ala yan uwana musulmi wannan huduba ta yau tana magana ne akan muhimmancin da kuma wajibcin yi wa addinin Allah hidima aiki wa Allah aiki wa musulunci don uwa musulmi ku sani cewa yi wa Allah hidima yi wa addinin Allah hidima aiki ne na iya tsawon rayuwar mutum babu wani lokaci da mutum musulmi zai rayu ba a da buƙatar tallafinsa ko agajinsa wajen ɗaukaka wannan addini Allah ya yi alkawari addini yana ci gaba ne da bashi gudunmowa da taimakon bayinsa bayan agaji na ubangiji tabaraka ta'ala da yake barwa min indi hidimar addini bata tsaya kan wasu mutane ba kamar yadda wasu ke ganin cewa malaman addini masu wa'azi masu karantarwa su ne kadai Allah ya tsora musu nauyin hidima ga addini da yada addini ko kuma wasu ke daukan cewa mai kuɗi kawai shine kadai ya zama wajibi ya bawa addinin Allah hidima a'a kowa da irin nauyin da Allah tabaraka ta'ala ya dora masa akan kafadarsa kuma sai Allah ya tambaye shi Allah ya raba nauyin yada wannan addini a kafadunmu wallahi akwai da awar da zaka je kai ta ba ta bukatar aya ko hadisi bayarwa kawai zaka yi dan ku akwai da awar da manzon Allah ya bai ce bai faɗi aya bai faɗi hadisi ba dauka ya bayar aka musulunta to kaga anan gurin ashe ba sai da malanta ba da kudin aljihunka za ka ɗauka ka bayar ba su kawai za ka yi za su bi ka ba sai ka ce Allah ya ce annabi ya ce ba akwai da'awar da za ka yi alfarma ce za ka yi wa wani ka tsaya masa gaba ka taimake shi akwai da'awar da za ku yi mabukata za ku nema a unguwanninku a garurukanku ku tsaya musu ku rufa musu asiri ku taimaka musu za ku ga suna zuwa masallacinku za ku ga suna sauraron wa'azinku ashe in an ce da'awa da hidimar addini ba wai ana nufin kawai sai mutum ya zare kuɗi aljihu ba wani bai da kuɗi amma yana da alfarma wani da ya buɗe baki ya ce ai za a yi amma Allah ya jarabe shi ba zai iya buɗe bakin ya ce ai ba ko da ko ba zai kashe taronsa ba ba zai kashe kwamansa ba da haka ku sani cewa duk wani musulmi wallahi Allah yana binka bashin yi wa addinin sai hidima kuma daidai gurgudu yadda kake sai Allah ya taimake ya tambaye ka yanzu idan kai mai fenti ne ko baka bada kudin taimako a nan masallaci baran da aka zo za a fenti masallacin nan ka zo ka bada kanka kai idan mai shara ne kai ko ba a biya ka ba ka zo kana share masallacin nan kai hidimar addini idan mai wata dama ne a ofishin gwamnati zo ka nemi yan agajin masallacin nan da suke taimakon addini ba biyan su ake albashi ba in wata ofa ta zo ta aiki ko ta koyarwa ko ta nabu ka ce a baka yan agaji mutum uku hudu biyar da suke zuwa kullun juma'a suna hidimar masallacin nan ba mai ba su taro su muku gadin baburanku kyauta su muku gadin motocinku kyauta su muku gadin takalmanku kyauta su yi kokari su kiyaye kuna cikin inuwa su suna rana ba wanda yake biyan su amma ba wani wanda yake samun wata ofa ta aiki yace bari in tilo addini na masallaci na da nake sallah iyali na suke ibada makarantar da iyali na suke amfanuwa bari in je in kai musu ofa uku hudu biyar in taimaka waɗannan bayan Allah wa yake tuna wannan agaji wa yake tuna wani mai taimakon masallaci samari ne matasa suna buƙatar taimako suna buƙatar agaji ba wanda yake ɗinka musu uniform ba wanda yake canja musu hula ba wanda yake canja musu takalmi ba wanda yake ba su kudin mota kudin babur da suke zuwa aikin agaji amma ba wani waye zai yi tunani ya ce bari mu taimaki bayan Allah da mutum biyu mutum uku wani maraya ne a cikin su wani miskini ne wani shi ke kula da kaza da ka aikin addini yana nan da yawa in baka bada kuɗi a aljihu ba in baka sa kuɗi a masallaci ba to kana da alfarma soja ne dan sanda ne immigration ne dss ne custom ne ku taimaka musu ku ɗauke su in ba ku taimaka ba gurbin wasu ku sa zo su cinye gurbin daman ko kai sharan masallaci ko kai ta kasuwa ko kai Allah aikin Allah ko kai aikin banza haka rayuwar take da ku sani cewa aikin addini akwai aiki na gangan jiki albadaniya akwai almaliya akwai alruhiyya wanda yake na rai Allah ya yi umarni misali na farko ciyarwa ku ciyar in an ce ciyarwa ba wai iya ciyar da abinci ba a'a bayarwa shine ciyarwa ku ba da abin aljihunku ku ba da abin hannunku wa fi fi sabilillah ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا كيوتتا شيروا تيمكاوا كيوتتاواني إن الله يحب المحسنين وأنفقوا مما رزقناكم كتير دقا أبنا مكأذر تاكو كتير كدوب الله سيتي دقا أبنا مكأذر تاكو أشياء أبنا كسامو الله نيباكا abun mamaki ga dan adam kana nema Allah yana baka wani malam duk abin da ya taba sai ya samu kuɗi ya bude can kuɗi yake samu ya bude can kuɗi yake samu Allah yana ta bashi amma shi kuma baya iya bawa bayan Allah malam ko mota ce aka mata full tanki ta sha mai ta sha bakin mai sai ta fitar da hayaki zaman lafiyar ta kenan in dai za ka tafiya da ita sai ta shigar da wannan ma hankali yana iya ɗauka ana ta baka ana ta baka kai baka bayarwa wannan cikin naka da Allah ya yi ka ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka ci ka ci ka ci bayan wani lokaci sai ka je wani guri ka zubar da shi haka Allah ya kaddara idan ya baka dukiya ya baka so yake ya baka ya maka alfarma baka ba wani karbi ba wani akwai wanda Allah yake girmama shi ta hanyarsa wasu su azurta ya girmama ka ya maka alfarma ya taimake ka amma ka karɓa ka ɓoye ka karɓa ka tara ka sai fili ka sai gidaje ka sai motoci ka yi plaza ka yi kaza alfaharin gina gidaje alfaharin kaza alfaharin kaza amma baka tana duk kwanakin da zaka cinye kuɗin da kake tarawa ba mutum ya zo ya tara dukiya mijin matarsa ya fi shi more dukiyarsa ka san mijin matarka shine wanda zai auri matarka bayan ka mutu wannan mutuwar da za ta zo maka ba sallama ka hada ka tara ka tara ka faɗi dare ɗaya ko haɗarin mota ko ciwon ƙafa ko ciwon zuciya ko bakin ciki ko fushi ko damuwa ka tashi dare ɗaya ka mutu a zo a raba gadonka matarka ta ja kaya wani ya zo ya aure ta ya hau gadon da kake kwanciya motarka ya hauta ya tuƙa ta mun gani a ƙasar nan ba abin da mun gani ba baka gina aji ɗaya ba bai gina masallaci ɗaya ba baka taimaki maraya ɗaya ba baka ɗaukaka wani ko ɗaya ba baka taimaka wani ba ka zo ka faɗi ka mutu a yi guda bayan an auri matarka waye ne suka yi alkawari da matarsa cewa in ya mutu ba za ta ƙara auren wani ba zuwa za ta yi ce soyayya kana kwanci a kabari ta auri wani ta saka lalle a ce amarya ta ce na'am kana kabari watakila kana cin uban duka an baka yi da gaske ba wallahi duniya mai hankali karanta ta yake gane ta ni ban ga dalilin da Allah zai bani baran ba wani ba babu wani dalili ba hankali a ciki ka ta tarawa ka ta tarawa malamin abinci ne kafi karfin sa in riga ce kafi karfin ta in gidan zama ne kafi karfin shi in mota hawa ne kafi karfi kana yawo a sama kamar tsuntsu kullum ba inda baka zuwa to wanda kake tara ina za ka yi shi filayen da kake saya kake boya me za ka yi da shi gidaje da kake ta ajiyewa kana kulewa me za ka yi da shi ka bayar ka taimaka ka agaza ka tallafa ka yalwata ka faranta kar ka bakanta kar ka kuntata wannan yana cikin al'amalul din duk wanda Allah ya bashi wani abu ya bashi dama sai Allah ya tambaye ka akan hidimar addini yan uwana musulmi bari mu dauki misali kaɗan daga cikin tarihin annabawa yadda kuka ga damar da Allah ya ba su su suna yi dama abin da ake so shi mutum iya damar da ubangiji ya baka ka yi amfani da ita idan ilimi ya baka ya da ilimin nan kafin ka mutu idan dukiya Allah baka ya da wannan dukiya kai aikin Allah kafin ka mutu idan karfi Allah baka yi amfani da karfin da ka samu in basira Allah ya baka yi amfani da wannan basira ka taimaki mutane idan alfarma Allah ya baka yi amfani idan kujera ta mulki ubangiji ya baka yi amfani yanzu dai kuna gani ya sun yi mulki sun sha mulki sun yi abin da suka yi duk jiya an sallame su kowa tafi aiki yana sallama ina za shi gida sai bayan kwana ɗaya biyu mutum ya kwanta ya bakin ciki ce da na sani da na yi kaza da na yi kaza kai ma da ka hau jiya billahi azimu haka za mu raka ka gida ka koma ka je ka zauna in ba ka yi aikin kwarai ba damuwa ta dame ka nothing is permanent nothing is permanent duniya ita ce temporary house lahira ita ce permanent daka idan ka yi kawo a da abin da dan uwanka yi ka huta in baka dauki izina ba wa tilkal ayyamu nadawiluha bainan nas ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam abinda Allah ya bashi damar wa'azi damar da'awa ya karar da lokacinsa da karfin sa wajen da'awa yace ya ubangiji na kira mutane na dare da rana inni da'awtu qaumi laylan wa nahara ya ubangiji na kira su kiran da na musu ba abin da ya kara musu illa su da guduwa har sun kai ga saka yatsun su suke a cikin kunnuwansu don kar su ji wa'azina don kar su ji karatuna suka suka jure akan ƙarya suka jure akan girman kai na kiraye su a fili na kiraye su a ɓoye mala annabi nuhu malamai suka ce har gida gida yake bi yana yi a hankali ya je ya maka tallan da'awa Allah ya ɗauki ran annabi nuhu amma yau ga Qur'ani yana bada labari yayi iya kokarin sa kai me kai ga annabi yusuf alaihi salatu wasalam a daure aka kai shi kurkuku a tamce kamar yadda ake daure goro kamar yadda ake daure dabba wallahi haka aka shigar da annabi yusuf cikin kurkuku fi quyudihi aka jefa shi a rijiya kafin kurkuku ka duba ba ga rijiya aka wulla shi annabin Allah a wulla shi a rijiya bayan ya shiga rijiya ya shiga duhun rijiya amma da Allah ya kaddara zai ya fito bayan ya fito aka kama shi aka kai shi kasuwa aka sai da shi annabin Allah aka kasa shi kamar yadda ake kasa awaki wani ya zo ya duba shi ya ce wannan bawan nawa ne aka yi cinikinsa aka biya yana ji yana gani shi ne annabi Yusuf aka kai shi gidan sarki mata suka masa abin da suka mata suka masa daga nan aka ɗauke shi aka kai shi kurkuku amma wallahi wannan bai sa ya ce bare wa Allah aiki ba duk inda ya karar da kansa sai da ya da'awa da za mu ɗauko tarihi babu inda annabi Yusuf ya zauna wallahi bai da'awa ba mala a kurkukun nan sai ya ce tunda kurkuku ta zama gidana bari in mai da ita gidan tauhidi haka ya ta wa'azi a kurkuku ya ta isar da kalmar Allah a gidan kurkuku kai ba amma kurkukun kake ba amma ba mamaki baka taba zuwa kurkukun garin ku kace bari ka je kai da'awa ba kai an taba kai ka an daure ka saboda bashi baka taba cewa la ilaha illallah ba kai kun yi rikici da matarka an daure ka a kurkukun garin ku ko na wancan gari baka taba tunanin bari kai isar da kalmar Allah ba saboda baka jin cewa da'awa wani nauyi ne akan ka to kaga annabi Yusuf duk da matsin da ya shiga wallahi yayi da'awa ga annabi Yaqub alaihi salatu wassalam yazo zai bar duniya yace kai ya tare ƴaƴansa dukansu yace wai in na mutuwa za ku bautawa bayana ne sai gashi aka bashi amsa mai daɗi suka ce na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika za mu bauta ubangijinka ubangijin iyayenka wanda suka gabata ibrahima isma'ila wane ne wane ne har zuwa ƙarshe a nan gurin ya yi testin ɗinsu ne ƙoƙarin ne da'awar da ya akan ƴaƴansa sun ɗauka ko ba su ɗauka ba yau waye yake mutuwa a cikin mu yake cewa ƴaƴansa kar ku yadda ku bar musulunci kar ku yadda ku bar aƙida ta sunna kar ku yadda ku bar kaza haka mutum zai zo ya mutu a banza wani ma yana mutuwa aka ce cewa yake yana cewa shago shago wallahi haka ya mutu mana yana an je kasuwa ko ba a je ba a haka ya mutu dan yana baba baba ka ce la ilaha illallah amma tunaninsa kasuwa a haka ya wulla yake saboda wannan abun shine a ransa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama imamuna wa qudwatuna shekara 23 annabi sallallahu alaihi sallama yayi yana da'awa yana karantarwa dama ya gaya wa al'ummarsa bayan ya gama isar da sako ya ce ya al'ummata akwai wani abin da ban gaya muku ba malam ka ji masu aikin gaske akwai wani abin da na rage suka ce kayi komai ya daga hannu ya ce Allahumma fashhad Allah ka shaida sau uku malam annabi ya gama duk abin da Allah ya dora masa yayi amma me Allah ya dora masa da'awa ya isar da kalmar Allah daga baya Allah ya dauke shi ya hada shi da arrafiqul ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne nuna maka hidima addini rashin lafiyar karshen sa ɗauko shi aka yi hada bainar rajulain hadisin bukhari yana zazzabi yana shasheka aka ɗauko shi ya ce a kai ni masallaci wallahi ba zai iya sallah a cikin ɗakin shi ba ya ce bari zo duba al'umma ta ana sallah ya zo ya ga mutane suna sallah sai hawaye ya zubo masa alhamdulillah ya ji daɗi abin da ya tafi ya bar al'ummarsa za su ci gaba da yi ya tarar da abubakar shi yake limanci ya dasa alkhairi ya shuka alkhairi kuma zai tafi bar su yana zubar da hawaye a lokacin sallar ma bai iya yinta a tsaye ba sallallahu alaihi salatu wassalam ɗan uwana sabon manzan Allah sun koyi addini a wajen manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama baka da baka jiki da jiki hannu da hannu ya koya musu ba abin da bai koya musu ba sun shimfiɗa hannayensu gare shi suka ce mun maka mu baya akan mutuwa ko rayuwa za mu bi ka duk abin da ka ce mu yi ku duba wani sahabi na ce Tufail ibn Amr ibn Dawsi ya zo garin Makka a farkon musulunci a lokacin da Qurayshawa suna yakar addini Qurayshawa suna fada da musulunci iya fada ta kai ga Qurayshawa a lokacin zuwa suke bakin garin Makka duk bakon da zai shigo sai su ce muna ja maka kunne kai nesa da bin Muhammadu mutum ne maki mutum ne mai raba iyaye da 'ya'yansu mutum ne mai raba mata da miji mutum ne mai raba dan uwa da dan uwansa kaf sai suka haɗu da Duhailu suka gaya masa wannan zance sai ya nuna bai gamsu ba suka ɗauki auduga suka cusa masa a kunnen suka ce ko ka je makka karka yadda ka saurari muhammadu malaka duba inda ake yaƙar da'awa kana nan kana kwanci kana bacci baka sani ba tuntunin a farke suke wallahi duk hanyar da za su hana a faɗi gaskiya duk hanyar da za su faɗa su hana a isar da gaskiya wallahi sai sun yi ka ga na da abin da suke yi wanda zai shigo din sai a toshe mai kunne Allah ya kaddara kunnen a toshe kul sai ya jiyo kira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi malam yana ji sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ce na yi imani na yi imani ba tsaya ko ina ba kai shiga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ana zuwa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya manzan Allah mutane na mutane na suka dame ni ya ce inna dausan kafarat lalle kabila ta ta dausu kafarat billah sun kafirce wa Allah ya manzan Allah zina ta yi yawa a cikin kabila ta riba ta yi yawa a cikin al'ummata yanzu wannan abin da tufaila ya faɗa ba ma yi ba a zinan ba a riba ba a yi ba a yi malam yana musulunta abin da ya ce al'ummar sai yana so ya tsarkake ta daga zina ya tsallake ta daga kafirci ya tsarkake ta daga daga riba ya ce fa'ar zille ilayi aikani kai wannan ba Allah akwai jaranta yanzu yanzu ka ji mai da'awa yanzu ya shiga musulunci ya ce a tura shi zai je ya gaya musu abinda annabi ya gaya masa shi ma shi zai gaya musu wallahi haka ya je malai ya te musu wa'azi yana musu wa'azi da zai tafi annabi yayi addu'a ya ce Allahumma hadi dausa Allahumma hadi dausa ya Allah ka shiryar da kabilar daus mutanen Tufail ibn Amr ad-Dausi da ya je ya kama wa'azi yana fara wa'azi sai da rabin garin gaba da suka musulunta malam ka ji masu yi wa Allah aiki kai yanzu watakila a ma'aikatar ku shekara ka goma sha kana tare da ba musulmi ba ka taɓa yi masa wata mu'amala da za ka tallata masa addini ba yau fa an wayi gari musulmi fa tsoron su tallata addini suke yau fa an wayi gari akram kallah mu fa ake kawo farmaki har gida ake rama mana bible daga Kano nake wallahi wallahi akwai unguwannin da a Kano wallahi gida gida kiristoci suna bi suna raba bible suna raba irin pamphlet din nan mata ranar lahadi wai matan bushara ban ma magana ƙauyuka ba ina musulmi kuke bacci ba kwa yi ana muku idan ka je gidan kurkuku kiristoci sun cika gidajen kurkuku da dawa in ka ga kujerar zama church kaza ya kawo musu na rantse muku da Allah ɗaya akwai gidan kurkukun da na je billahi azimu suka ce malam ba ma so mu faɗa amma tabarman da muke sallah wata coci ta kawo mana malam muna buƙatar ruwa ba mu da ruwa sai mun fita mun nemo ruwa nesa amma wani fasto ya zo ya mana alkawari za su tona mana boko ina masu kudinmu ina attajiranmu ina ƙungiyoyin addininmu yanzu haka za mu zauna mu zaba ido hatta 'ya'yanmu da suke gidajen kurkuku masu musu hidima shine kiristoci asibitoci billahi azimu zaka je ka tarar da bencina da ake zama a kofar asibitoci da yawa coci kaza ta yi coci kaza ta yi bedashit bedashit suke bi suna rabawa majinyata magani sai a je gurin mutum a ce nawa ne maganin ka dubu kaza ne wallahi akwai mutumin da maganin dubu biyar ya gagare shi amma wallahi wata coci za ta biya masa ni din nan na je wani asibiti muna kai wa wasu mutane taimako aka ce malam wannan wannan ya yadda na ce me ya faru na je zan masa wa'azi na gama jan ayoyina da hadisai na yana kallo na tun tuni sun gama daukar nauyin sa yace na zo nan nayi shekaru ciwo ya kama ni duk dangi na sun gude ni da aka coci ta zo ta dauki nauyin magani na da kudin gado na da komai kuma na musu alkawari in na gama gurin su zan tafi kuma haka aka yi yana warkewa suka dauke suka tafi da shi wallahi akwai mutane barkace da ake mai da su kiristoci ta dalilin taimako da ake basu mu mai saba ma ba da taimakon mu tsari ma mu tsari ma da zamu je mu raba taimako a wurare ba mu da shi wai yau taimakon mu ya kare wai sai a Ramadan mutum ya je sai dan buhun waken sa a toye ko sai yana raba a masallaci yana kafafa wai yana yawa addinin Allah aiki haba ustaz an ci gaba an waye yanzu garin nan ba kuna da gidajen kurkuku ba a Katsina to wani tanadi muka yi ne musu da'awa wanda ba musulmi ciki ba mu dawo da su musulmi kuma gwamnati ta ba mu dama ba muna da kaza ba ba muna da kaza ba gidajen marayu manya manya guda nawa muke da shi a garin nan ta yadda duk dan da ya mutu muna da garanti za mu kai shi a ajiye shi a kula da makarantarsa firamarensa a kula da cinsa da shansa amma yan kwallo nawa aka azurta mawaka makina nawa aka miliyantar aka mai da su miliyoyi yau idan mace mijinta ya mutu ya bata da yaya biyar shida bakwai takwas tara goma sha biyun banza ba uwa ba uba ina za ta watan farko mijin yana yi a kabari kudin hayansu ya kare za a kore ta mutanen unguwarta wallahi ba za su iya daukar nauyin ta ba malam ka san yau an waye gari idan mutum ya mutu in bai bar komai ba ƴaƴansa raba su ake yi wancan a kai shi kaza wancan a kai shi kaza wancan a raba 'ya'ya a ce ke kuma ki je ki aure ki riba kanki asiri wani dan an rabu da shi kenan har a mutu ba za a sake haduwa da shi ba saboda me babu al'ummar da ta yi tsari kaga masallaci iya ganin ka amma ba gidan maraya ko daya kaga masallaci iya ganin ka da motoci da kaza da kaza amma babu wurin taimakawa yayan marayu da za su je jami'a su yi karatu hidimar addini ne wannan da kar wani ya ɗauka hidimar addini rike lasifika da wa'azi kawai shi ne kai ma ana bin ka bashi kai ma ana buƙatar ka bada gudunmawa da taimaka da haka kowa da kowa dole ya taharlak ya yi motsi ƙadar sita'atihi wa imkaniyati almutaha yanzu kai likita ne Allah ya baka dama ka zama likita wani hidima kake wa addininka wace hidima kake yi talaka zai zo wallahi tallahi bai da kudin magani na dubu daya ka je ka rubuta masa maganin dubu ashirin da bakwai amma bai dubu daya haka zai karbi takardar ya tukuikuye ya tafi bayan sati biyu ya dawo kaga ciwon yana nan sai karuwa me ya faru bai da kudin magani ne amma watakila kana da gidaje watakila kana da albashi mai tsada tunda talaka ne ka taimaka masa ka sai masa a matsayinka na likita wace gudunmawa kai wa musuluncinka masallacin unguwarku mutum nawa kake iya karba ka duba a duk wata inda kake sallah wace gudunmawa ka bayar ke likita ce mace mutum nawa kika taimakawa likita kurin guda ɗaya in yace zai yi musulunci aiki a unguwarsu wallahi azimu ina gaya maka ba za a taɓa manta da shi ba bayan shekara ɗari amma matsalar shine ina nema ku taimaka min da addu'a na riga na samu na yi gaba an samu mota an tura maka hayaki an yi gaba malamin makaranta ne kai ka yi da'awa ya'ya nawa suke tsiraici a gabanka kai ne lecturer kana da dama kice ka ce tashi ki fita ajina kana da dama ka ce sa lullube kanki kana da dama ka ce kaza malami kwararre a cikin mathematics sai yayi da'awa malami kwararre a cikin agriculture zai yi da'awa malami musulmi kwararre a cikin physics sai yayi da'awa malami kwararre a cikin biology zai dawa amma shin malamanmu 'yan bokon mu sun maje sun karanta ta yaya ni a matsayin na tsarin boko zan bawa addinin Allah kariya da taimako a zo a wayi gari da kai ake faɗa da musulunci ana yaƙar hijabi a makarantar ka kana musulmi ana yaƙar tarbiyya a makarantar ka kana musulmi ana yaƙar musulunci a makarantar ka kana musulmi ana faɗa da addini a makarantar ka kana musulmi kana ɗauka albashi malamin jami'a ne kai wace gudunmuwa ka bayar na taimakon al'ummarka da jama'arka da garinka ko ku aikin ne kawai a gaban ka wani an masa magana cewa kar a kawo magana aikin addini a ofis dina sai mun koma gida kayi asara kayi asara kayi shirme ka lalata rayuwarka ba mamaki direban mota ne kai wace gudunmuwa ka bayar ba mamaki mata aure ce ke wace gudunmuwa kika bayar ba mamaki kai ma'aikaci ne na gwamnati wace gudunmuwa ka bayar na taimakon addini a rayuwarka ya ku yan wana akwai ayyuka kuma da ba su da bukatar kuɗi kuma aikin addini ne shi ma ka yi wa kanka ka yi wa wani misali zamanka a masallaci kana tasbihi kana zikiri kana ambatan Allah hidimar addini ne ka raya masallaci ka raya aqidarka ka raya ruhinka shine al-a'malul ar-ruhiyya aiki na ruhi zamanka a halka ta karatun ƙur'ani ko ka koyar ko a koya maka hidima ce ta addini kaga abu ne da zaka samu lada sauraron wa'azi zama a halka ta ilimi ko ba kai ne malami ba ka zauna kullum ka ƙara yawan al'umma hidimar addini ne hidima wa kanka ne abubuwa ga sunan masu tarin yawa wanda za su baka lada ke matar aure bin mijinki taimakon mijinki agazawa mijinki tallafawa mijinki takaitawa mijinki bukatu da ba zai iya ba farantawa miji hidimar addini ne manzo Allah ya faɗa daga hidimar gidan aure za ki shiga aljanna amma yau matanmu sun yadda zaman aure ana samun aljanna da shi an koya musu sun yadda bin miji ana samun aljanna ko koyo koya musu rasin kunya ake koya musu tsagayenci ake koya musu jayayya ake koya musu karku yadda karku yadda ake koya musu ko ana nuna musu aure bauta ce ana nuna musu aure wahala ce wata ya musulma ta fita facebook take cewa me yake cikin aure banda bala'i ba ta ce ba ita ba aure titikawa matsalolin aure wallahi malam ka je ka duba comment din da aka yi mata da yawa suna goyon bayanta ta ce ba za ta yi aure ba ba za ta yi ba ko kwanan nan wani dan jarida ya bugo mun waya yace yana so in yi masa bayani wai in mace ta ce ba za ta yi aure ba a musulunci wai meye saboda wannan tunanin na cewa kar su yi aure ya fara yaduwa malam an koya musu auren jinsi in sha'awa ce ki je ki auri yar uwarki mace ba daukan ciki ba kashe kuɗi an koya musu auren namiji ya auri namiji luwaɗi da aka yau a cikin matan musulmi akwai wanda suke ganin aure wahala ne akwai cikin matan musulmi akwai wanda suke ganin aure bata lokaci ne in sha'awa ce an ba su hanyoyin da za su biya bukatar sha'awarsu haramtacciya hanya wai in yi bayani wai in mutum ya ce ba zai yi auren nan ba in mace ta ce ba za ta yi auren nan ba wai me kaga wannan wata manufa ce ake nema wani abin da ake nema wata ce ta fito ta ce ba za ta yi auren ba ba za ta haka bihadar nasu ba zan yi auren ba amma za ta yi zina amma za ta nemi maza amma za ta yi kaza malam addininmu yana cikin yaƙi ana yaƙar sa dare da rana da haka ya koyi wana musulmi muna kira ga musulmi duk inda muke lokaci yayi gari ya waye kowa ya ga wace gudunmawa zai ba addinin shi amma yau addininmu yana cikin talauci masallatanmu suna rayuwa akan bara an kazantar da taimakon addini wani ma tsoro yake ya ma da gudunmawa wa addini an kazantar wa yara karatun musulunci a jami'o'i yanzu yaro da yake karatun islamic studies a jami'a ce yake almajiri akwai inda ake cewa ya tafi tsangaya islamic studies ba ta da wata kima ba ta da wata daraja wasu makarantun ma wallahi ba a yi arabic kam Allah ji kanta da yawa an karkashe arabiya akwai jihar da na je ma a nan arewa aka ce ai nan gaba ɗaya gaba ɗaya haram ne ma arabiya ma a makarantu gaba ɗaya ba a yin arabic islamic service ba a damu ba wani ya ce me za a zo a karatun da baya kawo kuɗi wai islamic service shine karatun da baya kawo kuɗi nan gaba nan da wasu shekaru sai an zo jami'o'i an rasa department na islamic service wallahi saboda ku tsaya ku duba yara masu zana waye da ne ku sai ka irga yaro casa'in wallahi kafin ka samu guda goma da suke islamic studies da arabic so za a yi wayi gari in ba sa'a ba wannan faculties da department department na islamic studies za a nemi kowa a rasa islamiyunmu a cikin unguwanni kowa ya sani an kashe su da al'adunmu duk inda yamma ta yi unguwa ta cika za ga yara suna sa hula sun tafi islamiyya da ta 'yan mata da ta yara samari matasa yau kuma yara an tura su filin bal in kana so ka tarar da yaranmu je ka filin bal 'yan matanmu sun yi wanka sun shiga gari ina makarantar islamiyya 'yan ƙananan yara ne su ma kafin su girma ina makarantar dare an katta da a ƙasar na arewa duk gari da ka sani magariba isha'i akwai wata makarantar dare yanzu ina take babu ita an kashe islamiyu ba su da kima ba su da daraja a wajenmu an fifita abin da ba shi ne ba aka mai da shi wani saboda mai raunin yi wa addinin Allah hidima Allah ka ba mu nasara Allah ka ba mu dacewa ina amfani da wannan dama ina addu'a ta musamman da munasaba zuwa wannan gari shine a karuwar aure da dan uwanmu kuma abokinmu abokin da'awa aminin mu shine malam Musa Yusuf Asad Sunna Allah masa arziki mutanen Katsina suka karrama shi shi ma kuma ya karrama su da haka mun zo wannan ɗaurin aure ne da za a ɗaura gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala muna fatan Allah ya sa albarka a wannan aure Allah kuma ya sa malam Musa Yusuf Asad Sunna ya gina wani katafarin gida a Katsina ya rinka Makka da Madina yau yana Kaduna yau yana Katsina amaryar nan ka a fita da ita amaryar nan a mata gida a garin nan ni shine wasiya ta kawai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عوده الدين يا رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله